أعوذ بالله السميع الأليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله
barkanmu da sake haduwa a wannan safiya ta talata 24 ga watan 6 watan jimada da akhira hijiran manzo sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama 1444 wanda shi yayi daidai da 20 ga watan daya shekara ta 2023 a lissafin bature ci gaba da karatunmu na littafin umdatul ahkam na babban malami al'allamatul hafiz abdulghani al-maqdisi rahmatullahi ta'ala alaihi muna cikin babin filmazi wa gairi babi mai magana akan mazi da wani shi daga cikin abubuwan da suke annajasati ne mun karanta hadisi na farko hadisin sayyiduna ali radiyallahu anhu wa arda mun karanta hadisi na biyu hadisin abdullahi bin zaid bin asim bin al-mazini radiyallahu anhu wa ardahu za mu tashi hadisi na uku a cikin babi kuma hadisi na 27 a littafin a karatu na sha biyu insha Allah aina بسم الله الرحمن الرحيم أحسن الله إليكم قال المصنف رحمه الله عن أم قيس بنت محسن الأسدية أنها أتت بابن لها صغير لم يأكل سعيد
صغير لم يأكل الطعام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأجلسه رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجره فبال على ثوبه فدعا بماء فنضحه ولم يغسله
na'am Ah, an karɓo daga ummu Ummu qais bintu mihsin ko mihsan aslan al-asadiyya wadda take yar uwar ukasha ukasha ibn mihsan ummu qais wasu suka ce sunanta kenan ummu qais kunyatuha ismuha wasu suka ce a'a sunanta Amina kamar yadda alhafiz ya hakaito daga as-Suhaili wasu suka ce sunanta Juzama kamar yadda Ibn Abdul Barr ya ambata a cikin al-Istizkar da kuma cikin at-Tamhid alhafiz kuma ya nakalto cikin Fath yace sunanta Juzama bintu Wahab ibn Mihsan ukhtu Ukasha ibn Wahab ibn Mihsan abinda kuma ya fi shahara ukasha ibnu mihsan ummu qais bintu mihsan to da iya yiwa ya zama mihsan ɗan kakansu ne aka yi nisba aliya to ummu qais bintu mihsan ibn harfan ibn qais ibn murra al-asadiyya tana cikin farko farkon musulmai al-muhajirat kabilar asad kabilar suna na khadija ce an ba aminta ba muna khadija qarijatu al-kubra to da haka tana cikin al-muhajiru al-muhajiratul awwal wadanda suka yi ma annabi sallallahu alaihi wasallam mubaya'a to wannan hadisi a ummu qais ita ta ruwaito shi annaha atat bibnin laha saghirin zai zamanan ya sa saghirin kuskure zai bi waccan jarra lallai ta zo da wani ɗanta wanda yake karami alhafiz ibn hajarin a cikin fatahul bari ya ce yaron ya rasu tun a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kamar yadda annasa'i ya ruwaito ya ce wa lam aqif ala tasmiyatihi ban samo sunan shi ba ta kamani ina cikin mubahamat to ta zo da wani yaron ta karami gurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama lam ya'kul ta'ama ila rasulillah ta zo da shi gurin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yaron bai fara cin abinci ba lam ya'kul at'am ba ana nufin ranar bai ci abinci ba ana nufin lam ya'kul at'ama yani lam yablagh mablagha akl at'am at-tab'i al-bashari bai kai lokacin da dan adam yake fara cin abinci ya zama shine al-ghiza nashi ba an fahimta ko wato ghiza'uhu al-laban bai fara cin abinci a matsayin shine abincin da zai gina jikin shi ba to ta zo da shi gurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fa ajlasahu rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi hijri sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya zaunar da shi akan cinye shi hijir yana da riwaya biyu akan ce hajir akan ce hijir kuma sahihani mashhuran wurin da annabawi ya ambata annabi ya zaunar da yaron a saman cinye shi fabala ala saubihi sai ya yi bawali ya fitsari a kan a jikin tufafin annabi sallallahu alaihi wasallam fada'a bi ma'in sai annabi ya ce a kawo mishi ruwa in ce da'a bi kaza to talab ne an gani ba roko ba ba addu'a ba yace addu'a bi ma'in sai ya kira ruwa a wannan gwaranci ne da'a bi ma'in sai ya nemi a kawo mishi ruwa yani talaba an yu'ta ilaihi bima da'a bima fa nadahahu sai ya yayyafa wato ainihin ruwan akan wannan gurin da yaron ya fitsari wa lam yaghsilhu annabi sallallahu alaihi wasallam bai wanke shi ba wannan hadisi riwayar bukhari ce malam ya ambata da lafazinta imam al-bukhari ya fitar da ita hadisi na 223 sannan ya ƙara fitar da shi a can hadisi na 5368 a wani hadisi mai tsawo shi ma dai riwayar wato ainihin a mukaisin ne daga ciki sai ce fada'a bi ma'in farasha alai sai ce a kawo mishi ruwa sai ya yi rashu ya yayyafi daga a riwayar farko فنضح رواية بيو فرشة wanda duka lafazan biyu bukhari da muslim duka sun fitar da su lafazin al'imamu muslim ya ruwaito shi farko ta hanyar allaif ibn sa'ad riwayar bukhari din can ta hanyar imamu malik ne radiyallahu rahimahullahu ta'ala to muslim ya fitar 287 ta hanyar allaif ibn sa'ad daga ibn shihab الزهري دقى عبيد الله ابن عبد الله بن عتبة بن مسعود وندينا تكن الفقهاء السبعة فقهاء المدينة إذا قيل من في العلم سبعة أبحر روايتهم ليست عن العلم خارجة فقلهم عبيد الله عروة قاسم سعيد أبو بكر سليمان خارجة هذا الرقي سكو أو to ya ruwaito ta hanyar ubaidullah daga ummu qais bint mihsin take cewa annaha atat an-nabiy sallallahu alaihi wasallam bi ibnin laha lam ya'kul at-ta'ama fa wada'atuhu fi hijri fi hijrihi fa bala qala falam yazid ala an nadaha bil ma nabi ba abin da ya face kawai ya yafa ruwa akai wa fi riwayat ibn uyayna indahu inda muslim kenan fada'a bima'in farashahu kaga shi ya zo da lafazin rashuko wanda duka cikin lamba ɗaya ya fitar da su sannan ya ruwaito ta hanyar yunus ibn yazid al'aili kenan daga ibn shihabin akhbarahu qala annahu akhbarahu qala أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود أن أم قيس بنت محسن وكانت من المهاجرات الأولين اللاتي بايعن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي أخت عكاشة بن محسن أحد بني أسد بن خزيمة قال أخبرتني أنها أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم أنها أتت بابن لها يبلغ لم يبلغ أن يأكل الطعام أقولني أعرف تودا حديث فلم يأكل الطعام شنين لم يبلغ أن يأكل الطعام بكي متاكن فارة أبن شبا قال عبيد الله أخبرتني أن ابنها ذاك بال في حجر رسول الله صلى الله عليه وسلم فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بماء فنضحه ولم يغسله غسلا bai wanke shi ba to a nan ƙasa za mu ga akwai wata lamba da malam ya kawo mana inda yake cewa idda al-usaili ko al-usaili ɗaya daga cikin ruwatu al-bukhari yayi iddi'a'in cewa anna hadhihi al-jumla wa lam yaghsilhu da yazo a ƙarshe wanda wacce riwaya ta da malam ya kawo riwayar bukhari to al-usaili ya tafi akan cewa min kalam ibn hisham shihab ba ba maganar annabi ba ce mudraja ce magana ce ta az-zuhuri rawi al-hadith wa anna al-marfu' intaha inda qawlihi fa nadahahu قال وكذلك روى معمر عن ابن شهاب هكا معمر يرويته معمر بن راشد ابن شهاب يسأل أكن فنضحه كول آه وكذا أخرجه ابن أبي شيبة تكم هكا ابن أبي شيبة يفتد دشي تكم مصنف كنان دبود دريبيو تسعين دشدة قال فرشه لم يزد على ذلك انتهى وسن نضح درش دم لفظة حديثا سنزود لفظة yace wa laysa fi siyaqi ma'mar ma yadullu ala madda'ahu min al-idraj inji al-hafiz kiyam a siyakin ma'mar ibn rashid da ya kawo cikin musnad din shi wa jami' din shi babu abin da yake nuni zuwa ga abin da usaili yayi da'awa na cewa kalmar mudaraja ce domin wa kad akhrajahu abd razzaq bi nahwi siyaqi malik abd razzaq ibn hammam ya fitar da shi da irin siyakin malik siyakin maliku kaga ya zo da kalmar walam ya ko haka yake musbatan cikin muwatta haka yake cikin bukhari haka yake cikin abu dawuda haka yake cikin tirmidhi nasa'i ibn majah na hadisin duka ashabul kutubi sita duk sun fitar da shi haka cikin ahmad ma to dan haka abdurrazzaq ma ya wafaka mishi lakinnahu lam yaqul ولم يغسله معنى يا كاو سياقين أما بيتي ولم يغسله با. وقد قالها مع مالك مالك allai alaisu bin sa'adin shi ma ya faɗi irin wannan kalma tare da maliku wanda iya maliku kaɗai ma ya isa bane tana da ƙarin laifi wanda yake kusan sinu malikin filfiq wa sabt wa amr ibn al-harith amr ibn al-harith shi ma ya ruwaito da lafazin walam yaghsil wa yunus ibn yazid da yunus ibn yazid al-aili wanda muka ji a cikin muslim ko كلهم عن ابن شهاب كما دكان صدق ابن شهاب سكرويت أخرجه ابن خزيمة والإسماعيلي وغيرهما ابن خزيمة كان صحيح نيش الأريبي لتمانين دترة شما يافتد دشيد لفظ ولم يغسله من طريق ابن وهب عنهم وهو لمسلم عن يونس وحده يونس بن يزيد يتي نعم زاد معمر في روايته للذي رواية معمر يا يكاري شوى قال ابن شهاب ابن شهاب الزهري يتي فمضت السنة أن يرش بول, بول الصبي ويغسل بول الجارية سي سنة بدانة سنة رواه سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم تابعية سنة وتابعية akwai saɓani suka ce idan tabi'i ya ce sunna to yana nufin sunna ta annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama suka ce yana nufin sunnar sahabbai don an ce yana nufin sunna ta annabi sallallahu alaihi wasallam to hukuncin shi hukuncin mursal an gane ku tunda ai shi tabi'i ne ba sahabi ba to sai ce fa madati sunnatu an yurasha bawlu sabi wa yughsalu bawlu jariya sai fa law kanat hadhihi ziyadatu hiya allati zadaha malikun in ji alhafiz wannan zancen hafiz duk da ya wato shi mai ta'alikat din nan ya narke maganganun ibn abdulbar ne da alhafiz ibn hajar amma wannan lafuzza kusan na alhafiz to sai ce inda a ce wannan ƙarin da maliku ya kawo wa man tabi'ahu da wanda ya bi shi kamar su allais da yunus ibn yazid da ainihin wato abdulrazzaq da sauransu an fahimta inda a ce ƙarin nan wato ainihin baya cikin asalin hadisi la'amkana da'awar idraj da sai ya yiwu a da'awar cewa mudaraja lakin ghairuha fala idraj wa amma ma zakarahu ibn abi shayba fala ikhtisas lahu bidhalika فإن ذلك لفظ رواية ابن عيينة عن ابن شهاب وقد ذكرناها عن مسلم وغيره وبينا أنها غير مخالفة مخالفة لرواية مالك باب مخالفة أتكي والله أعلم فتو الباري جزء إن إيه صفات دري أكد إشرين دبوك إتي وانظر الاستذكار دوب لتافن الاستذكار نا ابن عبد البر جزء إن أكو صفات دري بيو دهم سن دبيو بل تم أجزء إن إيه ما ياي بيان صفات دري أكو دهم سن دبيو أم فهمتوا أن ده هكا لفظ ولم يغفله da'awar usaili ko asili ba za ta karbu ba ba za ta karbu ba na cewa mudaraja ce yana cikin asalin hadisi ya annabi sallallahu alaihi sallama yayyafi yayi ba ainihin wankewa ba mu ji hadisi na gaba sai mu narke bayani insha قال رحمه الله وعن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بصبي فبال على ثوبه فدعا بماء فأتبعه إياه ولمسلم فأتبعه بوله ولم يغسله
سوى عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها لقنا عن عائشة أم المؤمنين أم عبد الله الصديقة بنت الصديق المبرأة من فوق سبع سماوات رضي الله عنها وأرضاها وأخذ الله من أبغضها وقلها نانا عائشة رضي الله عنها تتي أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بصبي أنزو النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم دوان يارو كرمي فبال على ثوبه سيي بولي أكن تفافنشي فدعا بماء سي النبي يتي أكاو مشروا فأتبعه إياه سيي بيد روان أكن ونن تفا أكن ونن بولي أنا عند عند بولين يتبع سيي ساروا أزكين ونن بولي kali muslimin fa atba'ahu bawlahu kaga ya fito da lafazin sai ya bi ruwan saman wato ainihin bawalin walam yaghsilhu bai wanke shi ba to kaga nan ma ya zo da lafazin walam yaghsilhu kuma babu az-zuhri cikin isnadin muslim a wannan hadisi an fahimta ko kaga wani yana ƙara tabbatar mana da cewa walam yaghsilhu riwaya ce marfu'a ba ba mudraja ce ba wannan hadithi lafazin wato ainihin bukhari shine a sama lafazin bukhari shine a sama da ya fitar da shi 222 muslim yadda lafazin shi ya zo ko kuma kafin nan bukhari ya ƙara fitar da shi a can ƙarshe-ƙarshen littafin shadisi na 6,002 annan nabiya sallallahu alaihi wasallama wada'a sabiyan fi hajirihi yuhanniku hadisu riwayar Hisham ne an Urwa an Aisha Annabi ya ɗora wani yaro a saman cinye shi fa bala alaihi fa da'a bi ma'in fa atba'ahu haka wannan lafazin yazo Muslim ya fitar da shi 286 ta hanyar Hisham an abihi an Aisha زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يؤتى بالصبيان فيبرك عليهم ويحنكهم annabi ya kasance sallallahu alaihi wasallam ana kawo mishi yara kananu ya sa musu albarka ya musu tahnik yan san tahniki ko ya tauna dabino ya sanya zakin a bakin yara musamman lokacin da aka haife shi to sai ta ce fa utiya bi sabiyin fa bala alaihi fa da'a bi ma'in fa atba'ahu bawlahu wa lam yaghsilhu kun ga asalin lafazin kenan asalin riwayar ta bukhari ya ruwaito shi ta wata hanyar ta hanyar zuhair ibn harbin kenan daga jarir ibn abdullah jarir ibn abdulhamid afwan daga hisham ibn urwa daga baban shi daga aisha cewa utiya rasulullahi sallallahu alaihi wasallam bi sabiyin yarda'i an zo gurin annabi sallallahu alaihi wasallam da wani yaro wanda yana cikin shan mama kaga yana nuna yaro ne karami yana cikin shan mama fa bala fi hajrihi sai ya bawali akan cinyar annabi sallallahu alaihi wasallam fa da'a bima'in fa sabbahu alai sai ya ce a kawo ruwa sai ya ainihin zuba ruwan akan shi kaga nan ya zo da lafazin fa sabbahu alai wanda yasa wasu suke ganin hatta fitsarin karamin yaro din wankewa za a yi ba ba yayyafa ruwa ba amma hujja akan su take domin sabbu ba ghasulu bane ba domin shi ghasulu as-sabbu ma'addalk shi ake kira da ni ake kira da ghasl amma mujarradu sabbil ma la yusamma ghasla sabbun fa hasab sai an samu kuma ƙarin addalk aw al-arq mafhum to in muka lura kenan akwai kalmomi uh, lafazza guda uku akwai rash akwai nadhu akwai ghasb yanda na jero su haka haka suke tafi as-sabb afwan as-sabb shi yafi yawa sannan sai ainihin an-nadhu sannan sai ar-rash ar-rash shine dan yayyafi haka kadan shi kuma annabhu a ɗan yayyafa ruwa amma gurin in ka gani zaga ya ɗan jike ba wai kalan yayi nasu ya dasu haka ba shi rashu asalin aka ɗan yayyafa zai ɗan faffallata ne haka akan gurin to sai alhafiz ibnu hajar ya ce farko annabi sallallahu alaihi wasallam ya fara da yayyafawa to da yake ya yayyafa da yawa da ya yayyafa ruwan da yawa a ido in ka gani sai ka ga kamar wato annabhu akai sai ga kamar annabhu aka yi ta inda kuma gurin in ka gan shi da ruwan ya kwanta ya gama kwantawa ga baki ɗaya sai ka yi tsammanin sabbo a kai amma dai rashu shine asali dangane da fitsarin ƙaramin yaro wanda bai fara cin abinci ba ko kuma ya zama lafazin sabbo da ya zo domin da annabhu da arrashu suna ɗaukan ma'anar juna shi kanshi sabbin zai iya ɗaukan ma'anar rashu domin akwai mu'awada a cikin lafuzza irin waɗannan to za iya ɗaukan lafazin asabbu ya zamanto ƙisar daban ce a waccan ya yayyafa a wannan ya wanke idan ya kasance majina in ta taɓa tufafinka za ka sa ruwa ka wanke min babi aula idan fitsarin ƙaramin yaro ya taɓa ka sa ruwa ka wanke majina ba najasa ba ce kaulan wahida abu ne kawai da yake ana kyaman shi shine shi yasa wato ibnu abbasin yace almaniyu kal mikhab mani kamar majina ne kawai wanke shi za ka yi ma'ana ba na jasa ba ne ba za ka iya goge shi za ka iya wanke shi in ka bar shi ma ba zai hana ka sallah ba sai dai a kira ka kazani amma ba za a ce sallah ka ba ta yi ba to kaga fitsarin karamin yaro ko ijma'an najasa ce to amma najasa ce mukhaffafa a zance mafi inganci kamar da muka faɗa akan mazi an fahimta ko to idan ya kasance annabi sallallahu alaihi wasallam ya wanke a wani lokaci ya yayyafa a wani lokaci sai a ce yayyafawar tana fa'idantar da ijza shi kuma wankewar yana fa'idantar da al-afdaliya abin da yafi ka wanke amma an ka yayyafa ruwa babu laifi an fahimci wannan akwai sabanin malamai a cikin wannan wato ainihin mas'ala a wannan qadiya din al-hafiz ibn hajar al-asqalani rahmatullahi ta'ala alayhi a cikin fatihul bari yake magana akan faɗin shi cewa lam ya akuli ta'am a hadisin ummu qais ta zo da yaro wanda bai fara cin abinci ba sai ya ce almuradu bi ta'ami ma adal labn duk abin da ya kasance ba nono ba shi ake nufi da abinci a nan gudan allazi yartabi'uhu nonon da yaron yake sha a matsayin abinci wattamri allazi yuhannaku bihi haka dabinan da ake mai tahniki da shi shi ma ba zai zama ya fara cin abinci ba don an tauna mai dabino an sa mai a baki ko zuma ko kaza don annawawi yana ganin ta hane wato gairu kasirin alal labni fakat alal yani at-tamri fakat sai ce wal aqalu alladhi yal'aquhu lil mudawati wa ghayriha hakan nan magani da ake lasa ma yaro a baki dan amai maganin wani cuta ko wani abu makamancin haka ko uwa ta dan lasa mishi zuma ko wata siga ko wani abu a bakin shi duka bai zama ya fara cin abinci ba فكان المراد أنه لم يحصل له الاقتداء بغير اللبن على الاستقلال sai to dai abin da ake nufi kar ya zamanto yaron ya rike wani abinci wanda ya dogara da shi ba nono ba yana ci ya zama ba da nono yake rayuwa ba yana cin abinci mai sa mai gayan tuwo a sa miya a sa mai a baki ya ci ya nak ya kwanta ba tare da ya nemi mama ba to yanzu in yi fitsari to kamar fitsarin su wa'e ne an gane ko sai ce hada muktada kalamin nawawi fi sharhi muslim wa fi muhazzab sai ce wa atlaqa fi rawdati tab'an li aslihi annahu lam yat'am wa lam yashrab ghayra al-labni fatihul bari ma'ana akwai wanda suka ce kwata-kwata bai taba sa wani abu a bakin shi ba sai nono shi ake nufi in ya fitsari za a yayyafa ruwa amma wannan magana alhafiz ibn hajar ya ce ba ta da karfi dan sai mafi inganci ya zama bai samu istiklali kan wani abinci ba sai nono amma dan an dan gunta mai wani dan abinci haka a baki an ba shi ana dan mai wasa maman na koya mai cin har yanzu dai lam ya akuli ta'am an fahimta ko to na in yi fitsari an yi yayyafi a gurin babu laifi sai a yayyafa ruwa a kan wannan fitsarin al'imamun nawawi a wancan magana ta alhafiz cikin fatul bari juz'i na ɗaya safa ta 519 zuwa da 20 annawawi ya ce wa amma hukumu albabi bayan ya yi bayani akan wasu fa'idoji na hadisi hadisi na wato ainihin na na aisha kenan ya taho dai har zuwa inda yake cewa fihi maqsudul babi wa huwa anna bawla as-sabi yakfi fihi an-nabhu ayayyafa ruwa kawai ya wadata sai cewa kad ikhtalafa al-ulama fi kayfiyati taharati bawl as-sabi wal jariya ala thalathati madahib to adun kullu mazhabobi uku ake da shi akan hukuncin fitsarin yaro karami da yarinya karama wadda ba su fara cin abinci ba akwai wanda suke ganin cewa wato ainihin za a yayyafa ruwa a fitsarin yaro da bai fara cin abinci ba ita kuma mace ko da yau aka haife ta wankewa za a yi nawawi ya ce wannan shine abin da yake sahihi kuma shine mafi karfi a cikin mazhabarsu ce duk da akwai sauran ruwayoyin guda biyu an ruwaito wasu daga cikin mabiya mazhabarsu sun ruwaito amma sai ya ce kaulani ne shazani da'ifani a mazhabarsu an fahimci wannan ko kauli na cewa yayyafa ruwa za a yi wannan shine ya fi ƙarfi kamar yadda al'imamun nawawi ɗin ya ambata kuma shine abin da aka ruwaito daga ali bin abi talib daga cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wa radiyallahu an ali wa arba sanan daga cikin tabi'ai an ruwaito daga ata ibn abi rabah da al-hasan al-basri da ahmad ibn hanbal daga cikin atba'u at-tabi'in da ishaq ibn rahuya sai ce wa jama'atun min as-salafi da wa ashabul hadith wa ibn wahab min ashabi malik radiyallahu an cikin daliban malik ibn wahab ya tafi akan cewa za a yayyafa ruwa a fitsarin yaro da bai fara cin abinci ba ya ce wa ruya an abi hanifa ta abu hanifa ma an ruwaito wannan zance daga gare shi wa mimman qala bi wujubi ghaslihima ra'ayina bi wanda suka ce duka sai an wanki babu bambanci to akwai abu hanifa wa malik fil mashhuri anhuma wa ahlul kufa akwai kuma wanda suka ce duka babu babu wankin a ciki da fitsarin karamin yaro da fitsarin yarinya karama kawai duka yayyafa ruwa za a yi suka ce duka yayyafa ruwa wato ainihin za a yi an ruwaito wannan daga al'imamu shafi'i an ruwaito daga al'imamu shafi'i amma bai tabbata zuwa gare shi ba duk da a cikin al'umma ko wata magana wadda take dan za ta iya daukan wannan tawilin wa in kana ba'ida to النووي يتقبل تشوى واعلم أن هذا الخلاف إنما هو في كيفية تطهير الشيء الذي بال عليه الصبي ولا خلاف في نجاسته تشوى فأن يساباني كان matsayin fitsarin karamin yaro ana magana akan yadda za a wanke a tsarkake gurin da fitsarin ya taba ba wai shi asalin fitsarin ba kuma shi asalin fitsarin karamin yaro da na babba da kowa baulul adami najisun kaulan wahida har ibn abdulbar ya nakalto ijma'i akan haka an fahimci wannan sai ce wa kan nakala ba'du ashabina ijma'a ahli ijma'a al-ulama'i ala najasati bawl as-sabi wa annahu lam yukhalif fihi illa daud adh-dhahir illa daud adh-dhahir daud adh-dhahiri shi kadai ya saba a cikin haka yace fitsarin karamin yaro ba najasa bane kenan ko ba ayyafin ba babu komai wannan shi kadai yani kharaqa al-ijma' مفهوم الحافظ والإمام الخطابي يتي وليس تجويز النضح في الصبي من أجل أن بوله ليس بنجس ولكنه من أجل التخفيف في إزالته العبارة واضحة فهذا هو الصواب وأما ما حكاه أبو الحسن بن بطال ثم القاضي عياض عن الشافعي وغيره أنهم قالوا بول الصبي طاهر فينضح fahikayatun batilatun qata nawawi ya rushe wannan hikaya cewa shafi'i ya tafi akan cewa fitsarin karamin yaro mai tsarki ne wannan magana rusasshiya ce ya tafi akan najasa ce sai dai mukhaffafa ce al-imam tirmidhi bayan ya fitar da wannan hadisin ummu qais na farko kenan sai ya ce wa huwa qawlu ghairi wahidin min ahli al-ilm min ashabin nabiy sallallahu alaihi wa sallama والتابعين ومن بعدهم مثل أحمد وإسحاق يقال ينضح بول الغلام ويغسل بول الجارية وهذا ما لم يطعما فإذا طعم غسل غسل غسل جميعا غسل جميعا ابن عبد البر يتي أجمع المسلمون على أن بول كل آدمي يأكل الطعام نجس واختلف العلماء في بول الصبي والصبية إذا كانا مرضعين لا يأكلان الطعام فقال مالك وأبو حنيفة وأصحابهما بول الصبي والصبية كبول الرجل إن جاء أبو حنيفة مالك وهو قول الثوري والحسن ابن حي وقال الأوزاعي لا بأس ببول الصبي ما دام يشرب اللبن والنشي بجمهور سو شافعي دسو أحمد دسو راس ولا يأكل الطعام وهو قول عبد الله بن وهب صاحب مالك التمهيد جزئين ترى صفات قريدة تقص don haka zancen da ya fi ƙarfi shine fitsarin ƙaramin yaro in dai har bai fara cin abinci ba za a yayyafa ruwa amma dai najasa ne amma za a tsarkake ta ta hanyar yayyafa ruwa a iktifa'i da shi in an wanke wannan babu laifi an fahimta ko babban abin da zai kara nuna mana bambanci tsakanin fitsarin karamin yaro da yarinya hadisin abu sam maulan nabi sallallahu alaihi wasallam da ke cikin abu dawud da nasa'i da ibnu majah wanda yake cewa ya kasance yana ma annabi sallallahu alaihi wasallam khidma daga cikin hadisin daga ƙarshe sai yake cewa wata rana sai alhassan ko alhussein yana shakka cikin su biyu ya zo ya yi fitsari a kirjin annabi sallallahu alaihi wasallam wato a saman tufafin annabi sallallahu alaihi daidai kirjin shi ya ce sai na zo ina yunkurin wankewa ya ce sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce yughsalu min bawlil jariya wa yurashu min bawlil ghula hadisin yana cikin bulughu ko ana wanke fitsarin yarinya ana yayyafi a fitsarin karamin yaro shi kuma to kaga a nan gurin kuma kawai an ce karamin yaro daga ba a bayyana maka ya fara cin abinci ko bai fara ba to sai waɗannan hadisan namu na yau sai su kayyade wancan itlaqin an fahimci wannan ko da haka nusus sashin su na karfafa sashi Abu Dawuda ya hakaito ko mu ce ya ruwaito ma zuwa ga Al-Hasan al-Basri cewa Al-Hasan al-Basri ya ce al-abwalu kulluha sawa'u kowane bawali da wani ɗaya ne da na yara maza da na yara mata da na namiji da na babba da na ƙarami to amma mun ji annawawi ya hakaito daga cikin waɗanda suka tafi kuma turmili daga cikin wanda suka tafi akan cewa fitsarin ƙaramin yaro za a yayyafi inda bai fara cin abinci ba akwai alhassan albasari sannan akwai su fatada ibn di'ama kamar yanda wato ainihin alhafiz almizzi ya ambata ina fata an fahimci wannan kuma wannan shi ne wa huwa sawab insha Allah da wannan hadisi ya tabbata dan wato ainihin Fairuz Abadi ya hakaito cewa al-Imam al-Bukhari ma ya ya in ya hassana wannan hadisin da kanshi cewa za a wanke fitsarin karamar yarinya idan karamin yaro ne kuma za a yayyafi ma'ana in ya kasance bai fara cin abinci ba ina fata mas'alar ta fito fili an ta faɗin hikimomi me yasa aka bambanta tsakanin yaro ƙarami da yarinya da suka ce saboda harara ta jikin namiji ba ɗaya take da ta jikin mace ba don haka sai zamanto nashi ya fi kiffa akan wato ainihin na na ya mace wallahu ta'ala a'lam za mu bashi haka amma dai hikima ta bayyana ko ba ta bayyana ba duk abin da ya tabbata a sunna shine asalin hikima Allah ya samu dace sai mu bar hadisai biyu sai karatu na gaba insha Allah